من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في جميع أعمالكم واذكروا نعمته عليكم وكونوا لله شاكرين عباد الله رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر ونتخوفه فقال صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء عباد الله يبقى الفقر هاجسا مؤرقا وأمرا مقلقا لا سيما عندما يبتلى العباد بابتلاعات يكون فيها نقص في الأموال والأرزاق والثمار ففي ذل مثل هذه الابتلاءات يذكر الناس الفقر ويتباحثون كثيرا في أسباب علاجه وتخطي أزمته وتجاوز مشكلته ولكن الأمر يا معاشر العباد كما ذكر نبينا في هذا الحديث العظيم تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء أي أن ديننا المبارك دين عظيم دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز لجميع الأزمات وتخط لكل المحن فهو دين عظيم مبارك فمن وفقه الله تعالى للأخذ بآداب الدين وأهدابه وتوجيهاته وآدابه وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي مهنة كانت أو أي بلية نزلت فلا بد من فزع إلى دين الله عز وجل في المشكلات كلها والمصائب جميعها أسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم شر الفتن وأن يرفع عني وعنكم ما نحن فيه من الابتلاءات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه muna godiya ga Allah muna kuma yabo gare shi muna shaidawa cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kadai muna kuma shaidawa cewa annabin rahama annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye ubangiji mu bi dokokinsa a cikin dukkan ayyukan da muke aikata su sannan ya bayin Allah kar ku manta da ni'imar Allah mutum na ni'imar Allah Allah ya yi mana ni'ima babu ni'imar da ta kai ni'imar musulunci jin cewa kana da ubangiji da za ka waiwaya ka koma ka kai karar damuwarka zuwa gare shi gata ne babu wani gata da ya kai shi waɗanda suka rasa wannan irin shirya suna fagam-fagam a cikin rayuwa wani har ya kai ga ya kashe kansa bai san ni'imar da Allah ya masa baballantana ya gode ya Allah muna gode maka akan ni'imominka muna yaba maka akan su al-imam ibn majah ya ruwaito hadisi daga abu darda'i da shi da wani ma ba iya ibn majah ba da yawa daga cikin malaman hadisi sun ruwaito hadisi daga abu darda'i radiyallahu ta'ala an yana cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same mu muna zaune muna tattaunawa akan talauci muna zancen wahala muna zancen kuncin rayuwa da damuwar da muke ciki akan haka da ya zo ya ji mu muna zancen tsoron da muke ciki na talauci sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tambaya ce talauci kuke tsoro talauci shi kuke tsoro sai ce na rantse muku da Allah da numfashi na ke hannunsa za a an gizo muku dukiya a wannan duniyar za a zubo muku ita har ya zama cewa babu abin da zai karkatar da zuciyar ɗan adam sai ita wannan dukiya ya zama ita ce sababin karkacewa da fada a kanta za a yaƙi a kanta za a kashe juna a kanta za a yi juna akanta za a yi hassada Allah zai zubo ta wasu su samu wasu su rasa masu ita su girman kai marasa ita su hassada annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zubo muku ita sai ce waymullah ina rantse muku da Allah laqad taraktukum ala mithli al-bayda na bar ku a kan hanya gare farakwal wadda babu wani sofa ne na barna a kanta siffarta ita ce da daranta da yininta duk ɗaya suke ma'ana na bar ku a kan shirya kamar yana cewa ne ku shaida ni dai abin da na bar muku ita ce wannan shiryar Allah ya aiko ni da ita in kawo muku kuma na bar ku a kanta abinda za ku gani da rana saboda bayyanarsa saboda hasken rana to in dare ya yi ma haka za ku gan shi ma'ana shiriya ita ce shiriya hanya ita ce hanya komai dare komai rana in kuka lazimci wannan hanyar da na bar ku a kai to babu abin da zai firgita ku ba za ku ji tsoron wani abu ba da talauci da abin da ba talauci ba wannan ita ce fassarar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa musulmi hakika talauci wani abu ne mai firgitarwa mai hana bacci mai razanarwa mai kimsa tsoro da razani a cikin zuciyar mutum musamman in ya zama an jarrabi mutum da nau'o'i daban-daban na bala'i na safa daban na rana daban na dare daban yau rashin lafiya an je asibiti ma magani an samu maganin babu kudin da za a saya an je kasuwa ana son a sai abinci babu komai a aljihun ga abinci kana gani a kasuwa baka da kudin da za ka saya da ba shi da lafiya matar gida ba lafiya wannan ya rasu mahaifiya ta rasu mahaifi ya rasu ɗa na cikinka ya rasu kana kallo irin waɗannan muskiloli su zo wa mutum a lokacin da yake cikin talauci da kunci a rayuwa to haƙiƙa yakan rasa inda zai sa kansa to duk wannan baya fita daga cikin ibtila'i ne da jarabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala to a irin wannan hali za ka samu mutane suna tattaunawa akan abin da ya shafi talauci tattaunawa a gidajen rediyo a gidajen talabijin a kafofin yatsa labarai iri-iri ana tattaunawa me sababi ina mafita waye zai ɗau mataki wa za mu tunkara da wannan hali da muke ciki tattaunawa ba za ta tsaya ba muddin ɗan adam yana da rai to amma mu duba mu waiwayi wannan abin da ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansu da ya gansu suna tattaunawa a kan lamarin talauci yace talaucin kuke tsoro sai yace in dai dukiya ce za a zubo muku ita kuma a kanta za ku yi fada amma ni abin da na bar muku ita ce shiriya daga Allah ma'ana abinda wannan hadisi yake karantar da mu shine duk inda aka je to za a dawo maganin kowace matsala ita ce a koma wannan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbai a daraja irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ɗauka in ya ɗaga hannunsa ya ce ya Allah a ɗauke wa al'umma ta talauci har duniya ta tashi Allah zai karba amma baya cikin hikimar Allah hakan Allah yana da hikima liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya mun yi wannan maganar kwanaki Allah ya fifita wasu akan wasu da dukiya ba dan komai ba sai dan Allah ya hore wasu su yi hidima ga wasu wannan kuma ba kaskanci bane akwai hikimar Allah a ciki a cikin talauci Allah zai koya maka sanin cewa akwai mahalicci a cikin talauci akwai wata makaranta ta fi jami'ar garinku girma tana nan a cikin zuciyarka jami'ar tawakkali jami'ar dogaro ga Allah jami'ar imani da rububiyar Allah da sarautar Allah da ikon Allah da kasaitar Allah da ilimin Allah da hikimar Allah da adalcin Allah na rabawa yadda ya ga dama saboda shine sarki shine mai iko la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar Allah akan abin da yayi me yasa kai haka ya Allah me yasa ka sanya mana talauci me yasa me yasa ka sanya wasu suka fi mu ba a tambayar su amma su bayi su ake tambaya to a duk lokacin da wani abu ya faru mu komo zuwa ga addinin mu a cikin addinin mu akwai amsoshin kowace matsala tunda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ya Allah ka dauke wa waɗannan bayi naka tsoron talauci kai musu maganinsa ba sai ya ce musu na bar ku akan hanya kawai ya kyale mu akan haka wannan ya nuna maka ashe wannan hanyar ita ce maganin kowace matsala matsalar zalunci matsalar takaici iri-iri matsalar talaucin ita kanta matsalar yunwa matsalar zalunci matsalar duk abin da ɗan adam ke iya tunawa to matakinta da za a ɗauka a samu magani shine a koma zuwa ga Allah rashin iliminka shine zai sa ka yi tambaya yaya za a yi ana wahala ta duniya ku ce mu koma zuwa ga addini ya bawan Allah jahilcinka ne ya sa kai wannan magana ga wanda ya fi kowa ilimi da aka yi masa zancen talaucin cewa ya a koma gun addini wannan kuma baya nufin waɗanda ba sa addini shi kenan Allah ba zai ci da su ba a'a kai da ka yadda da Allah kai Allah ke jarrabawa amma kafiri da bai yadda da Allah ba Allah ya bar masa ya kutsa duk abin da zai kutsa ya ji daɗinsa a duniya saboda shi iya abin da zai samu kenan kaifa kana da aljanna a ƙarƙashin jarrabawa kake fitowa kai daga gida za ka koma gida yanzu akan hanya kake duk wanda ya bar gidansa zai haɗu da abin da baya so ka bar gidanka da ci da sha da daɗi to ka fito za ka haɗu a kan hanya za ka yi tuntuɓe za ka yi hatsarin mota za ka ji ciwo za a kai ka asibiti duk waɗannan su ne jarrabawar da muke samu a duniya a ƙarshen lamari za mu koma zuwa ga Allah mun koma zuwa ga Allah kuma wanda sakamako za mu samu shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu koma zuwa gare shi mu koma mu gaya wa Allah mu koma mu tuba zuwa ga Allah mu gyara halayenmu mu tsabtace zuciyarmu duk irin wannan fa bala'in da muke ciki na talauci da yunwa bai hana junanmu su cuci juna a kasuwa ba babu wanda zai ce ba haka bane bai hana wanda Allah ya bashi wata dama akan ƴan uwansa ya zalunce su ba babu tausayi muna hangen wani a sama ya cuce mu amma mu a tsakaninmu ba ma tausaya wa kanmu duk yadda damar da mutum ya samu shi ma zai cuci ɗan uwansa a gida ka cuci iyalanka ka cuci 'ya'yanka da matanka a kasuwa kayi a ofishi kayi to yaushe kake sa ran kai kuma cutar da ake maka haka kawai sai Allah ya ɗauke ta ka tuba kai ma ka daina cutar kowa ka gyara halinka ya Allah ka kintsa mu Allah ka daidaita mu ya ƴan uwa musulmi shiriya ita ce mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga hanyar ma'aiki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addinin namu addini ne babba duk wani economic policy da ɗan adam zai ƙirƙiro wanda Allah ya kintsa mana ya fi shi amma mu mun botsare wani Allah ba shi muke so mu tafi da rayuwarmu a kai ba mun fi son mu yi rayuwa yadda wasu suka tsara mana ko mu yadda muka tsara wa kanmu shi ko Allah ga abin da ya ce abi in aka ƙibin hanyar Allah to jarabawa tana ne kada wani ya ce yaya ana zalintar mu ƙuru-ƙuru kuma za a zo a ce wani abu ne aka ai dukkanmu muke zalintar juna na sama an zalince mu babu wani ɗan adam da ya ce ba a zalinci mutane ba amma yadda aka zalince mu ina za mu koma me za mu yi mu tashi mu koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah a nan mafita take mu tuba zuwa ga Allah ku duba irin talaucin da muke ciki da wahalar da muke ciki amma duk da haka level ɗin saɓan Allah kullum ƙaruwa yake a tsakaninmu sai dai ka ji zinace-zinace babu ƙaƙƙautawa ba saurarawa sai dai ka ji luwaɗi sai dai ka ji sata sai ka ji zalunci sai ka ji abubuwa iri-iri da daina sallah daina sallah watsi da addinin Allah sai karuwa yake a cikin samari amma mu zo mai ta zage-zage ina magani ina mafita mun bar Allah Allah maɗaukaki ya dawo da mu kan hanya ya ‘yan uwa musulmi mu sani cewa ya zo a wani hadisi har yanzu abu zarrin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu kamar da yake a cikin sahihun ibn hibban rahimahullahu ta'ala daga abu zarrin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya aba zarrin ya kai abu zarrin a tara kafratal mali huwal gina ya ce kana ganin yawan dukiya a hannun mutane shine wadata ƙuntu na'am ya rasulallah sai ce i ya manzan Allah ƙala sai ce fatara ƙillatal mali huwal fatar kana kuma ganin cewa ƙarancin dukiya a hannun mutane shi ake kira talauci ƙuntu na'am ya rasulallah abu zari ne ce i ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb yace wadata ita ce wadatar zuci talauci kuma shine talaucin zuci wanda Allah ya wadata shi a zuciyarsa baya kai karar Allah gun dan adam baya ɗaukaka lamarinsa ya ta zage-zage ya yi kuka komawa gun Allah yake yi saboda wadatar da Allah ya ba shi a zuci wanda Allah ya ba shi wadatar zuci ba zai saci na wani ba wanda Allah ya ba shi wadatar zuci ba zai zalunci kowa ba in zai kai kwana bakwai bai sa komai a cikinsa ba to ba zai sata ba zai koma zuwa ga mai bayarwa ya ba shi wanda Allah ya sanya wa talaucin zuci in ya mallaki duniya kakaf tasa ce to ba zai gamsu ba kullum kokari yake ya ƙara ya ƙara ya sata ya ƙara an wa kansa don haka wadata ita ce wadatar zuci talauci ma shine talaucin zuci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me in ba masu hankali ba da masu karatu ba za su fahimci wannan zancen ba duk ɗan adam ɗin da yake bai haɗa zuciyarsa da komai ba sai al'asbabu duniyawiya sabubba na duniya su kaɗai ya sani in su kaɗai ya sani da su kaɗai yake dogaro ba zai fahimci wannan karatun daga gonar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai tsaya kullum ba shi da aiki sai zage-zage sai cin mutunci sai faɗa da juna sai sauran abubuwan zalunci don haka ya ku bayan Allah man kana zainal man kana ghaniyal qalbi fa innahu la yadurruhu shay'un wa in qallat zatu yadihi duk wanda Allah ya bashi wadatar zuci babu wani abu da zai cutar da shi ko da ba komai a hannunsa haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu wai ana kawo mutane irin wannan hadisan a wannan zamanin sai wani ya ce don Allah ku daina kawo mana waɗannan hadisan ai yunwar mu ba irin ta zamanin manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ya bawon Allah yunwa ita ce yunwa yunwa ita ce ka rasa abin da zaka ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu za a yi a gidansa ba a dora wuta ba ba a dora wani abu akan wuta ba wata biyu sai a ci dabino sai a sha ruwa haka Aisha matarsa ta faɗa radiyallahu ta'ala anha kuma wallahi ba ƙarya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar da zai ce ya Allah a ɗauke wani abu mai suna yunwa gaba ɗaya ma kar ma a buƙaci abincin kawai kowa ya ji ya ƙoshi in ya roƙi Allah wannan in ya ga dama duk sai a yi mana da yanzu ba wannan zancen muke yi ba amma tun da dai mu ne dai ɗan adam ɗin nan masu botsare wannan masu wannan taurin kan masu rashin yadda da abin da Allah ya sa su ko wannan din aka samu sai kaga sai mun yi abin da ba shi aka ce mu ba don haka ya ƴan uwa musulmi kai ka san haƙƙin kanka ka san matsayin kanka ka koma zuwa ga Allah ka nema duk zaluncin mai zalunci in ya zalunce ka ka hada shi da Allah Allah zai maka maganinsa duk abin da aka yi maka Allah zai ba dawo maka da haƙƙinka kuma shine mai iko akan komai ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin wannan damuwa da muke ciki Allah subhanahu wata'ala abin da ya bada umarni ya bayyana mana mu sani cewa arziki daga gare shi yake ku biyo ni mu ji waɗannan ayoyin sai mu tsaya haka Allah madaukaki yana faɗi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama arzikinku yake da duk abin da ake muku alkawari ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin akwai wani mahalicci ne da yake arzuta ku daga sama da ƙasa banda Allah tambaya ake yi ka zauna kai kadai kai tsam da hankalinka yau ka yi tunani ga Allah yana tambaya akwai wani abin da yake shi ne mai halitta wanda ba Allah ba wanda shi ke bako abinci daga sama da ƙasa ai amsar ita ce ne babu banda Allah babu mai wannan awalam yarau annallaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir shin ba sa gani ne cewa Allah yana shimfiɗa arzikinsa ga wanda ya ga dama ya ƙuntata shi kuma ga wanda ya ga dama ashe kenan duk abin da muka gani daga Allah yake na'am akwai sababin duniya sababin duniyan nan shine in aikinka lalacinka zalunci na shugabanni ko makamancinsa duk sababi ne amma sunansa sababin duniya amma babban abu shine wa yake bayarwa wa yake hanawa shine Allah kuma in ka tafi wurinsa Allah zai tankofo zuciyar mai zaluntar ka ya daina Allah zai tankofo arzikinsa daga sama da ƙasa ya zo maka don me yasa za ka manta Allah ka koma wani wuri wannan shine zancen Allah ya ce shin ba sa gani ne Allah yana shimfiɗa arzikinsa ga wanda ya so ya kuma ƙuntata shi ga wanda ya so sai ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun a cikin haka akwai ayoyi akwai abubuwa da za su sa tuntuntuni da lura da kai kawo na kwakwalwa amma ga suwa ga waɗanda suke muminai awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir shin mutane ba su sani bane cewa Allah shi ke yalwata arziki ya buɗaɗa shi ya kuma ƙuntata shi ga wanda ya so inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun lalle wannan a cikin sa akwai ayoyi ga mutanen da suke imani Allah madaukaki yana cewa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir kace musu lalle ubangiji na yana yalwata arziki ga wanda ya so yana kuma kuntata arziki ga wanda ya so duk wanda ya ce maka wani ne daban ba Allah ba yake kawo sauki ko yake kuntatawa mutane ma'ana ko yake jarrabar mutane da kunci to bai san Allah ba kuma ya rabu da hanyar Allah don haka in muna son mafita daga jarrabawar da Allah ya mana shine mu dunguma mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu gyara ayyukanmu ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu akan mu gyara ayyukanmu Allah ka taimake mu mu gyara alakar mu da kai Allah ka dora mu akan tafarki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauke mana damuwa da muke ciki Allah kai mana maganin tashin hankali da muke cikinsu Allah kai mana maganin yunwa da ƙishirwa da ƙamfar abin da ke aljihu ya Allah muna roƙonka damuwar da al'umma take ciki na rashin abin da za su ci Allah ka sa wannan abu ya koma ya zama tarihi wata ran sai dai a yi zancensa ya Allah ka fidda mu daga wannan yanayi Allah ka arzuta mu da arziki na halal Allah ka arzuta mu kuma da haƙurin juriya kafin ka kwaranye mana wannan damuwa ya Allah duk wanda yake da hannu akan yin wani abu dangane da waɗannan al'amura a cikin abin da ka baiwa ɗan adam ikon ya yi Allah ka ba shi dama ya yi abin da ya kamata Allah karka bar shugabanninmu suna fagan-fagan ba su san inda suka dosa ba Allah ka kintsa musu tunani ka sa musu saiti a abin da za su yi ka cire musu zalunci ka sanya musu adalci Allah ka sanya su zama mutanen kirki Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu haƙuri kiraye-kirayen da wasu waɗanda ba su san me suke yi ba suke faɗi suna faɗin wai duk malamin da ya ce maka ba a fito na fito da shugaba wai shaiɗani ne a jefe shi mutum mai karatu ba zai faɗi wannan maganar ba sai dai wanda za a mayar masa cewa shi ne mai wannan kalmar da ya faɗa a cikin wannan zance annabi ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ba malami ne ya faɗi duk wani zance na a fito a fito a tashin hankali mu zai ƙara cutarwa lamarinmu ya ƙara lalacewa amma ga abin da annabi sallallahu alaihi ya haɗa mu muna nana tashi kullum in ba ka santa manzan Allah ne ya faɗa ba malamai ne suka faɗa ba sun tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasulallah shugabanni suna zalunci suna danniya suna babakere suna kaza suna kaza me za ka umarce mu da su yace za ku gani a bayana za ku ga abubuwa iri-iri na zaluncin shugabanni suka ce ya rasulallah to me za mu yi ba ma yaƙe su da makami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kar ku yi haka ku roƙi haƙƙinku a gun Allah su kuma abin da suke so na ɗa'a da zaman lafiya ku ba su za a je gaban Allah za a yi hukunci kai yanzu da ai maka magani da Allah ya maka magani da kai ka ɗauki mataki da kanka ka je kai sababin al'umma da yawa ransu ya tafi dukiyoyi su salwanta ɗan abin da muke samu muke rayuwar kafin iyamar ma ta zo ta tashi shi ma a ce duk abin kaɗai shi kowa ya rasa da kai haka gara kai haƙuri ka nema a wurin Allah abu ne mai sauƙi Allah ya kawo maganin wannan cikin ƙiftawar ido amma ba mu yadda da Allah ba shi yasa muke tashan wannan wahala ya ƴan uwa musulmi mu haƙuri mu koma zuwa ga Allah ya Allah muna roƙonka mun dawo gare ka muna roƙonka ka yaye mana wannan damuwa da wannan tashin hankali da kunci da yunwa da ake fama da shi Allah kai mana maganinsa Allah ka ɗauke mana kai ne mai arzutawa daga sama da ƙasa Allah kai mana arziki Allah ka ɗauke mana wannan talauci Allah ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora su akan tafarki madaidaici ‘yan uwa musulmi muna roƙon Allah maɗaukaki halin da muke ciki har yanzu na matsalar wutar lantarki Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah ya mana maganinsa Allah ya yanke Allah ya kawo mana sauƙi a dukkan abin da ya ƙuntata na rayuwarmu Allah kuma ya haɗa kanmu duk abin da zai wargaza mu Allah ya wargaza shi Allah ya maganinsa ya Allah duk wanda yake so ya cutar da mu Allah ka tsaye da cutarsa a kansa duk wanda ke kuma niyyar ya taimaki al'umma Allah ka ƙara taimakonsa wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin